الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين جواتا صفر hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dili da takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya kamar yadda muka samu haduwa wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta mu'assasatu salafiya da ke cikin unguwar gandun albasa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin sullamul wusul ila ilmin usul talifin babban malami hafiz ibn ahmad al-hakami hafizahullah ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafi mun kuma tsaya ne a baiti na 179 za mu tashi baiti na 180 a darasin da ya gabata tun daga baiti na 162 a 161 har zuwa inda muka tsaya ya kunshi bayanai kamar haka abu na farko baitukan sun kunshi bayanin warware sihiri idan an yi wa mutum sihiri kuma kamar yadda muka karanta sihirin nan akwai shi kuma yana da tasiri sai dai da izinin Allah to idan cikin izinin Allah da kudurarsa aka yi wa wani sihiri kuma sihirin ya yi tasiri ya kama shi to yaya za a bi wajen warware sihirin warware sihirin yana da hanyoyi guda biyu ɗaya shari'a ta yarda da ita ɗaya kuma shari'a ba ta yarda da ita ba warware sihiri ta hanyar wahayi abinda Allah ta'ala ya saukar a amfani da ayoyin alkur'ani ko wasu azkar daga hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam domin a rugurguza wannan sihirin da aka yi wanda aka yi wa wannan ya halatta ma'ana ga wani mutum dukkan alamomin shi da shi kansa sihirin kala-kala ne kuma kowanne yana da symptoms kamar yadda ga rashin lafiya tana da symptoms alamomi to shi ma sihirin yana da alamomi akwai sihirin kaza akwai sihirin kaza kuma kowanne akwai alamomin da ake iya gane wannan abin sihiri ne kuma sihirin ga irinsa to wajen warware wannan sihirin kowane iri ne a karanta wasu ayoyin alkur'ani saboda tasirin su da karfin su a yi tawassuli da su wajen rubuta wannan sihirin ya halatta ko a karanta wasu addu'o'i domin lalata wannan sihirin ya halatta akwai kuma wanda ake kira annushra nushra shine a yi sihiri kuma a nemo wani kwararren masihircin da ya fi wancan na farko ya zo ko dai ya mayar da sihirin zuwa ga wancan ko kuma shi ma ya amfani da wani kalamusai nasa ya amfani da wani surkulle dan ya lalata sihirin mai sihiri ba to wannan haramun ba ta sihiri ta hanyar sihiri haramun ina fata gane sannan bayan malam ya gama wannan sai bayani akan boka ya ce duk wanda ya gaskata boka hakika ya kafurta da abin da Allah ta'ala ya saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne sahihi ma'ana duk wanda ya je wajen boka ya gaskata cikin abin da ya faɗa to ya kafurce wa abin da Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya je ya tambayi boka wani abu ba gaskata shi ba shi kuma sai ya yi sallah kwana a ba a karba saboda garari da sharrin ainihin wato boka a cikin al'umma boka ba karamar annoba ba ce a cikin al'umma duk unguwa ko garin da suke da boka ya gaskiyar magana annoba da musiba da tashin hankali ya zuka a cikin wannan gari Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga boka ne to sannan bayan wannan sai kuma malam ya shiga bayani akan matakan addini guda uku akwai musulunci akwai imani akwai ihsani inda cikin wasu baitukan ya dunkule mana ma'anar musulunci farko dai ya ce addini ko imani shine kudurce abu a- wato kuduri a zuci furci da baki da kuma aiki da gabobi ma'ana dukkan abin da ya shafi rukunan imanin nan guda shida ko shika-shikan imani guda shida imani da Allah imani da manzanni imani da littattafai imani da mala'iku imani da ranar lahira imani da kaddara to wannan imanin da waɗannan abubuwa guda shida wato imani ne wanda za ka kudurce shi a zuciya ka furta shi da baki sannan gaɓoɓinka su yi aiki da shi To, wannan yana cikin abin da ake nufi da ainihin wato a aƙida ko ka ce tauhidi ko imani sannan matakan addinin kamar yadda shi ma cikin baitukan an faɗa al-islam al-iman wal ihsan sai ce kuma kowannen su yana da rukunai rukunan musuluncin guda biyar ne su ne wanda hadisi na- na uku cikin arba'unan nawawi hadisin abdullahi dan umar ya tattare su shi ma nan malam cikin baiti biyu ko a baitika ina tunanin uku zuwa hudu shi ma ya tattare su na farko dai akwai kalmar shahada akwai sallah akwai azumi akwai zakka akwai aikin hajji sannan shi kansa imani yana da rukunai guda shida imani da Allah imani da ranar lahira imani da mala'iku imani da manzanni imani da littattafai imani da kaddara sannan sai kuma ihsani shi kuma yace ihsani shine ainihin wato a yadda wato bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan ba ka ganin sa shi yana ganin ka wannan duk kaga hadisi na biyu cikin ainihin wato hadisin Jibril shi ma iya tattare ma'anar waɗannan bangarori guda uku musulunci imani da kuma ihsani to sannan daga ciki sai muka tsaya kan baiti na 179 wato imani da tashin a ranar lahira imani da makoma inda ma ne ce wa bil ma'adi aikin bila taraddudi wala bi'a ilmin bi waqti maw'id ma'ana daga cikin imani rukunan imani guda shida akwai imani bil ma'ad da makoma ka yadda cewa akwai tashin alkiyama aikin ka tabbatar ka kuma gaskata haka ka kankance bila taraddud ba tare da wata wani kokonto ba waladdi a ilmin bi waqti maw'id sannan kar ka yi da'awar sanin lokacin da za a yi tashin alkiyama ka yadda dai za a yi tashin alkiyama yaushe ne Allah ta'ala shi ya bawa kansa sani domin an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mal mas'ulu anha ya alau min al ko za mu tashi kan baiti na ainihin wato 180 insha Allah bismillahir rahmanir rahim lakinnana nu'min bi ghairi imtira'i lakinnana nu'minu min ghairi imtira بكل ما قد صح عن خير الورى بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراف لها وهي علامات وأشراط لها ويدخل الإيمان بالموت وما ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد هتما من بعده على العباد حكما وأن كلا مقعد مسؤول وأن كل معاد مسؤول وأن كلا مقعد مسؤول وأن كل معاد مسؤول ما الرب ما الدين وما الرسول وما الرب والنبي وما الرسول وعند ذا يثبت المهيمن فإن لا يكفيه المعينين بثابت القول الذين آمنوا بملائكة القوم الذين آمنوا بثابت القول الذين آمنوا بملائكة القوم الذين آمنوا ويوقن المرتاب عند ذلك ويقيم المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك لأن ما مضيه المهالك وباللقاء والبعث والنشور
وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور وبالقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر كل إن الفؤاد كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر يقول ذو الكفران لا يوم عسر ويجمع الخلق ليوم الفصل ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفل جميعهم كليهم وسفل في موقف يجل فيه الخطب في موقف يزل فيه الخلق ويعظم الهول به والكرب ويعظم الهول به والخلق
malam yake cewa lakinnana nu'min min gairi kira lakinnana sai dai cewa mu nu'minu mun yi imani min gairi tara ba tare da kokonto ko jayayya ba bi kulli ma qad sahha da dukkan abin da ya inganta an khairil wara daga biyayyen talikai min zikiri ayatin na ambatan alamomin tashin alkiyama ta kunu wanda alamomin suke kasancewa qablaha kafin a tashi alkiyama din wahaya alamatun wasu alamomi ne da suke nuna ta matso kusa wa ashraqun da kuma wasu alamomin da ilaha da suke tabbatar da lalle alkiyama ta kusa tsayawa wa yadkhulu al-iman wa yadkhulu al-iman bil maut wa yadkhulu yana shiga cikin imani da ranar lahira al'imanu bilmaut imani da mutuwa wa ma min ba'di da kuma abin da zai zo bayan mutuwa alal ibadi wato wa ma min ba'di da kuma abin da ke bayan ita mutuwa din hutima wanda aka wajabta shi alal ibadi akan bayi wa anna kullal kuma hakika kowanne cikin wanda suka mutu muqadun za a zaunar da shi a kabarinsa mas'ulu za kuma a yi masa tambaya marrabbu za a tambaye shi marrabbu wane ne ubangijinsa maddinu menene addininsa wa marrasulu kuma wane ne manzansa wa inda za to a daidai lokacin wannan tambaya yusabbitul muhaiminu ubangiji yana tabbatar da allazina amanu waɗanda suka yi imani bi sabitil qawl da tabbataccen zance wa yuqinul murtabu mai kokonto zai tabbatar inda zalika yayin wannan tambaya bi anna ma mawriduhul mahali da cewa mawriduhul mahali mahalaka al mahaliku mahalaka mawriduhu ita ce magangararsa wa bil liqa sannan mun yi imani da haduwa da ubangiji wal ba'fi da tashi bayan an mutu wan nushuru da kuma taruwa wa bi qiyamina kuma mun yi imani da tashin mu min al quburi daga kaburbura gurlan da loba kufatan ba takalma kajaradin muntashir kaman fari muntashir waɗanda suka tarwatsu suka tarwatsu yaqulu dhul kufran dukkan wani ma'abocin kafurci zai fada a wannan lokaci ya ce za wannan ranar yawmun asir lalle yini ne mai wahala wa yujma'ul khalqu za a tattara halitta li yawmil fasli saboda wannan rana ta rarrabewa jami'uhum dukkan su ulwiyuhum wa'anda suke a wato a sama wasufuli da wa'anda suke kasa fi mawqifin a wajen wani gurin tsayuwa ya jillu fihi al-khatubu wanda al'amarin akwai tsanani a cikinsa wa ya azumul haul tsoro yana girmama bihi game da wannan rana wal karbu da takaici to wannan kaga duk kaga a cikin abiya a cikin mala yana kokarin nuna mana imani da ranar lahira yana makalkale ko yana tamfara da wasu abubuwa da yawa in ka ce ka yi imani da ranar lahira to duk waɗannan abubuwan da suke da alaƙa da ranar lahira su ma wajibi ne ka yi imani da su shi yasa sai malam yake cewa lakin nana sai dai mu musulmai nu'minu mun yi imani min gairin kira ba tare da wani jayayya ba mun yadda bi kulli ma qad saha game da dukkan wani abu da ya inganta ya zo mana an khairul wara daga fiyayyen halitta dukkan hadisai da suka inganta waɗanda suka zo game da alamomin tashin alkiyama da abin da zai faru a ranar tashin alkiyama to duk gaba ɗaya mun yi imani mun yarda min zikiri ayatin na ambatan al- alamomi takunu wanda alamomin suna kasancewa qablaha kafin a tashi alkiyama wanda alamomin yan ƙanana ƙananan alamomi ma sun fi guda ɗari ƙanana ƙananan alamomi waɗanda kusan za a ga wasu abubuwan da yanzu ba ma lura da su ba hankalinmu baya zuwa kansu kuma duk suna cikin alamomin tashin alkiyama ko hadisi na biyu ka ɗauka cikin alamomin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisi na biyu ya ce akhbirni an amarata ya ce an talidal amatu rabbataha wa an taral kufata al'alata riya sha'i ya tadawalu na filbuniya wannan kadai shi ma alama ce wanda ga sanan dumu dumu a cikin ta muke shine an talidal amatu rabbata ku yanga ta yi uwar gijiyarta akwai fassarori da yawa da malamai suka yi amma a takaice shine yaya su fi karfin iyayensu kawai yanzu ba ciki yake ba ya'ya su fi karfin iyayensu kai za ka dinga lallaba ɗanka ba shi zai lallaba ka ba ke za ki dinga lallaba yake kina bin abin da take so ba ita za ta biya yadda kike so ba an fahimta to wannan shine an tali da amatu rabbata da ne zai yi ubansa tsawa ba wai uban ne zai masa tsawa ba shi zai dinga ba da umarni ba shi za a ba umarni ba wannan kaga daga cikin alamomi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa cikin alamomin tashin alkiyama duk wanda ya yi shekaru da yawa dattawa suna mamakin irin abubuwan da suke faruwa alamomin tashin alkiyama ko ba wanda ya zai hana su faruwa an fahimta mutum ya haifi ɗa ya ciyar da shi ya sa shi a makaranta ya kwana a gidansa ya ɗinka ba kaya ko ba zai sarrafa shi ba amma kaga wannan cikin alamomin tashin alkiyama daga cikin alamomin tashin alkiyama waɗanda ba wata tsiya ba ce a tarihin gidansa ba ba wani arziki su za su zama masu arziki masu mulki ana cikin wannan alamomin an ta da wato shine an taral bufata al'alata ya sha mutane ne waɗanda ba wani mutane ne waɗanda kowa ya san talakawa ne ba su da komai amma cikin alamomin tashin alkiyama ko su ko yayan su za su zama wasu masu manya-manyan gine-gine waɗanda suke rike da manyan mukamai da alamomin tashin alkiyama yawaitar mata alamomin tashin alkiyama zinace-zinace da shaye-shaye da dukkan wannan kashe-kashe duk alamatu sa'a yana cikin alamomin tashin alkiyama gudun lokaci shi kan alamomin tashin alkiyama suna nan ƙananan ƙananan alamomin tashin alkiyama malamai sun tattara su da yawa ko wani littafi da muka karanta al-imanu bil yawmil akhir ya kawo su su guda 50 da wani abu ko su ko fiye da ƙananan ƙananan alamomin tashin alkiyama banda manya-manya guda goma da manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to alkiyama ba za ta tashi kuma duk sai sun sai an gansu kaza alama ce kaza ma alama ce kaza alama ce kaza ala duk sai sun abin nan rashin albarka cikin rayuwa da alamomin tashin alkiyama ga tarin iyawa ba su da albarka wanda da sai ku ga ba ma bala ma su tuba ji a cikin ayyukan ambaci mai irin wannan kudin ba ko gwamnati yanzu kudaden da ake ambata shekaru masu yawa da suka wuce ko gwamnati ba ta ambatan wannan kudin ba ta da amma yanzu ga sunan tuli amma yanzu ba albarka ciki yaro yanzu bai fi shekara talatin ba yakan yana biya miliyoyin kuɗi amma ba albarka a ciki da ku sai da gaba ɗaya gari gaba ɗaya suka ji an ce mai fan kaza ya ka ji ana fan kaza jaka guda shi ne mai wanda ya kowa kuɗi ko jaka biyu ko jaka uku ko abin nan wanda wannan kuɗin jaka ɗari biyu ke ko ka ji an ce mai abun hawa gaba ɗaya gaba ɗaya kano mutum ɗaya ne ko mutum biyu su suka fara siyan mashin in suka zo wuce duk fitowa ake ana kallon su yanzu kuma ƙauye a kalli ne mashin alamomin tashin alkiyama da haka malai ke cewa mun yi imani da dukkan wasu alamomi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin alamomin tashin alkiyama sannan akwai manya-manyan alamomin tashin alkiyama wanda su ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su kamar hudowar rana daga mafadarta an saba rana ta hudo daga gabas ta faɗi yamma to akwai ran da ta yamma za ta bullo ta faɗi yamma gabas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zarar haka ta faru an rufe kofar tuba an kuma rufe karbar aiki shi kenan an rufe karbar aiki cikin alamomin tashin alkiyama manya-manya banda hudowar rana daga mafaɗarta akwai mai kuma na'am akwai zuwan dujal sharru ga ibn yuntaba shi ma wani bala'i ne mai zaman kansa zuwan dujal din ba dadewa zai ba gaba da an ce manzo Allah ya ce kwana 40 ne amma fa kwana ɗayansa kamar shekara ɗaya kwana ɗayansa kamar kwana 360 saboda tsawon wannan yinin har aka ce to ya za a dinga sallah da sauran gane abubuwa aka ce kawai dai ka kaddara kamar yanzu tsakanin magaruba zuwa isha an ka duba agogo dai baya wuce awa ɗaya kawai ya tashi a sallah ba dan an gane ba dan akwai wani sabida kwanansa na farko kamar shekara yi sannan kwanansa na biyu kamar wata ɗaya kwanansa na uku kamar sati ragowar kwanakin kuma kamar ragowar kwanakin mu da muka saba wata musiba ce gagarima shi ma zai zo ya fitino inda Allah ta'ala ya jarabce su da su fitino da shi ya ja ina su ina su tafi to bayan nan kuma akwai dawowar annabi Isa wanda shi kansa annabi Isa shine zai hadu da dujjal shi zai kashe dujjal kuma dujjal din nan an ce zai shiga ko ina a duniya amma banda Makka da Madina nan ne kawai ba zai shiga ba annabi Isa shi ma zai zai zai sauka a wajen wani wata hasumiya ta wani masallaci in ya zo shi ma kansa yana daga da ruwa kamar yadda hadisi ya ambata a hadisi ingantacce to shi ne zai je nemi inda bigar yake ya yaƙe shi ya kashe shi sannan ga ya jujuwa ma juji ita ma wata fitina ce inda ya jujuwa ma juji mufsidu da fil ard Allah ta'ala da kansa ya ce masu ta'adi ne mabarnata ne a bayan kasa su ma suna nan ka karanta cikin suratul kaji za ka ji wani daga cikin labarin su akwai ban tsoro shi ma cikin al'amarin su su ma wata wata masifa ce da Allah ta'ala zai aiko su ma su zo su yi nasu lokacin su ma Allah ta'ala ya tafiyar da su shi ma yana cikin alamomin tashin alkiyama sannan akwai bayyanar mahadi dawowar mahadi na gaskiya akwai mahadi na gaskiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin sa a cikin hadisai ingantattu to shi ma cikin alamomin tashin alkiyama mahadi zai zai bayyana sannan daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai bayyanar wata dabba ko tukallimun nas annan nas kanu bi ayatina la yuqinun to akwai wannan dabbar ita ma to bayan wannan dabbar an ce akwai kuma wata wuta ita ma ko wata wuta kamar gobara zaka kira ta ko abin nan ita ma sannan akwai hayaki duk waɗannan manya-manyan alamomin tashin alƙiyama ne wajen guda goma akwai kuma khas da masa da annabi sallallahu alaihi wasallam biya ambata wannan duk sun kasance kafin a tashi alƙiyama kuma za su dinga zuwa ne bi da bi wannan tana tafiya sai kuma wannan daga wannan sai an an gama fita daga wannan masifar da tashin hankalin sai kuma shiga sai kuma wata ta sauka kila wata ta saukan kuma ta fita bayan tashin hankali duk yanayin zaman duniyar sai ya gigita ya zamanto mutane ba wani abu na kwanciyar hankali ko jin daɗi a cikin duniya tabara da lalata ta yi yawa to sannan kuma ainihin wato Allah ta'ala ya ce sha kiyama shi ne mala yake cewa ya shiga cikin imani da ranar tashin alkiyama imani da mutuwa domin ba a mutu ba ba za a tafi alkiyama da haka cikin matakan zuwa alkiyama dama dan adam yana da zango ne guda uku wannan da muke ciki zangon farko ne rayuwa ta duniya kuma yanayinta daban hada-hadarta daban al'amuran da ke gudana a cikinta daban da zarar wa'adin mutum ya cika ya mutu to ya tafi kuma zango na biyu shine hayatul barzakhiyya ita ma wata rayuwa ce ba kuma irin ta duniya ba kuma ita ba a lahira ake hayatul barzakhiyya ake kira ita kuma rayuwa ce ita ma ga ta nan kuma sunanta rayuwa amma da nata yanayin da nata ka'idojin haka ita ma akwai ta da haka bayan mutum ya bar nan wato kaga ita ta zama a tsakiya manzila bainal manzilataini nan dai ya bar yan uwa da masoya da mata da abokai da duk wanda yake hulɗa da su ya tafi lahira a bai tafi lahira ba ya yaya da zango a wani guri da ake kira barza da ba ta gane to hayatul barzakhiyya din to bayan ita sannan sai kuma rayuwa ta uku ita ce ranar tashin alkiyama kuma kowace kamar yadda malamai suka faɗa ta gabanta ta fi masifa da tashin hankali yanzu duk gurmaya da ake a wannan duniya da faɗi tashin da wahalhalun da ake ganin ana sha a nan duniya to wannan wahala ta duniya tana da sauki sama da hayatul barzakh to hayatul barzakh ita ma tana da sauki sama da kuma rayuwar tashin alkiyama to haka su ma waɗannan su da haka cikin imani da da ranar tashin alkiyama akwai imani da mutuwa ka yadda cewa kowa zai mutu kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram kowa zai mutu ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون da aka ce wanda Allah ta'ala ya yi istisna ya so da aka kowa zai wuce ina fatan gane da aka Allah ta'ala ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowa sai ya danka da mutuwa wa ma min ba'di ala al-ibadi hutima sannan akwai wasu abubuwan da kuma aka wajabta wa bayi kasantuwa su da kuma imani da su ba'ada min ba'di bayan mutuwa din kuma akwai wasu abubuwa da su ma za su faru bayan an mutu din kuma an wajabta wa bayi su imani da faruwar waɗannan abubuwan daga ciki wa anna kullal muqa'adun mas'ul malai yake cewa kowanne daga cikin daga cikin muqa'adun za a zaunar da shi a cikin kabarinsa mas'ul kuma za a yi masa tambaya ma'ana akwai tambayar kabari nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi magana game da ainihin wato tambayar kabari a cikin hadisai da yawa ayoyin alqur'ani sun shara zuwa ga ainihin wato fitinar kabari wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi irin yanayin kabari da masifar da ke cikin sa da tashin hankali da jidalin da mutum zai tarar musamman mutum ya saba kuma yayi abin da ba shi aka aiko shi ba ko da yake kuma yakan zama wa wasu dausayi ya zama musu farin ciki ya zama musu yalwa Allah madaukakin sarki ya sanya ma ciki akwai kuma wayanda kabarin zai zama musu bakin ciki da takaici da kunci Allah madaukakin sarki ya tsare mu da haka daga ciki ainihin wato bayan an shiga kabari to akwai kuma tambayoyi da za a yi wa mutum ba kawai da ya shiga shi kenan sai a kyale shi ba a'a akwai tambayoyi tambayar shine wane ne ubangijinka menene addininka sannan wane ne manzanka wannan tambayoyin guda uku dole mutum ya amsa su in yana son kwanciyar hankali yana son ya zauna lafiya a cikin kabarinsa to wajibi ne sai ya amsa ainihin wato waɗannan tambayoyi guda uku na fatan gani to game da ainihin wato azab wato tambayar kabari da fitinar kabari da azabar kabari da ni'imarsa lalle akwai nassosin shari'a masu tarin yawa da kuma a cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ijma'in manyan malamai na sunna cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su min ahli sunnati wal jama'a daga cikin ahli sunna wal jama'a duk sun tabbatar cewa lalle a cikin kabari akwai tambaya akwai fitina a cikin kabari sannan akwai azabar kabari ga wasu akwai kuma ni'imar kabari ga wasu duk da cewa wasu suna inkari ba za ka ji an ce akwai wanda suke inkarin ta har a yanzu wannan ba sabuwar aƙida ba ce ta inkari da musu game da azaba kabari tsohuwar aƙida ce domin aƙida ce ta mu'tazilanci mu'tazilawa su ne waɗanda suke ganin ba za a yi azaba cikin kabari ba ina ba ta gane daga cikin waɗanda suke inkari game da tambayar kabari da azaba kabari akwai cikin manya-manyan ainihin wato mu'tazilawa akwai bishir bishir ibn giyar almuraifi ko almurifi da shi da ire-irensa da kuma almajiransu cikin mu'tazilawa kuma suna yin riko da wasu ayoyi guda biyu aya ta farko la yazquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula cikin suratul dukhan sannan aya ta biyu da suke yin hujjar ita wa ma anta bi muslimin man fil qubur waɗannan su ne ayoyin da su mutazila suka rike suke ganin shine dogaran su da hujjar su na ba za a yi tambayar kabari ba ballanta na a yi azaba ko a yi ni'ima to sai malamai suka ce aya ta farko dai tana magana akan lausaru a haya fil qubur na zaqul mauta marratayn su kalu su mutazila ce suka yi lausaru a haya fil qubur da rayayyu ne su a cikin kabari la zaqul mauta marratayn to da sai a ce dandani ainihin wato azaba guda biyu la mautatan wahida wato la zaqul mauta marratayn kai da a ce suna raye ne a cikin kabarin to da shine sai a ce za su dandani mutuwa sau biyu la mautatan wahida ba mutuwa ɗaya ba ina fatan gane wa qalu fil ayati thaniya ayatin kuma suka ce innal garba min siyaqiha tashbihul kafara bi ahli al qubur في عدم الإسماع ولو كان الميت حيا في قبره أو حاسا لم يستقم التشبيه sai suka ce game da aya ta biyu innal garba wai manufa na kawo wannan ayar tashbihul kafara ko kamanta kafirai ake bi ahlul qubur da waɗanda suke cikin kabari fi adamil isma wajen rashin ji Allah ta'ala yana kamanta kafirai da rashin jin su sai ya kamanta su da waɗanda suke cikin kabari kenan su hujja su wa ma an tafi musulmi man fil kubur ya nuna duk wanda ke cikin kabari baya ji an bai da haka tunda baya ji ya mutu mutuwa ɗaya ce ba zai sake yin wata mutuwa ta biyu ba da haka wancan na farko suka ce da aya ta farko suka ce wai da rayayyu ne a cikin kabari to shine sai a ce za su iya sake ɗanɗana wata mutuwa ba mutuwa ne ba to amma su ba su yarda rayayyu ba ne in mutum ya mutu mutuwan nan ta farko aka tashi a kabari shi kenan kawai ba wata magana to tunda ba ba zai sake tashi ba ya riga ya mutu wace azaba za a yi masa ina fata an gane suka ce aya ta biyu kuma wa ma an tabi musulmin man fil qubur suka ce dalilin kawo ta kamanta kafirai ake da waɗanda suke cikin kabari wajen rashin ji walau kana al mayyitu hayyan a da mamaci rayayye ne fi kabari a kabarinsa aw hasan ko yana jin abin da ake lam yastaqim al tashbih da wannan tashbihin da Allah ya yi wa ma an tabi musulmin man fil qubur wai da tashbihin bai tsaya ba da bai ba wala ajaba ma ne ce babu mamaki wala tigraba mimman alhada fi asma'illah wannan ba ba wani abu bane ba ko ga duk wanda yayi ilhadi ya wuce iyaka wajen sunayen Allah da sifofinsa wajahada ma sahabihi ta'ala fi muhkami ayati ko kuma yayi musu game da abin da Allah ya bayyana kararar cikin ayoyinsa wa radda ma saha kuma ba wani abun ba ba wani bakon abu bane ga irin wayannan mutanen domin sun yi raddi hatta a cikin abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin maganganunsa da ayyukansa da takarirat ɗinsa duk sun ce ba su yarda ba to kaga dan mutum ya ya dubi wasu hadisai ya rushe sai ce bai yarda da su ba ya kalli sunayen Allah ya musu tawili ya ce shi bai yarda da wannan sunayen Allah bai bai yarda da sufofin Allah bai yi musul ainihin wato abin da Allah ta'ala ya hukunta shi a cikin alkur'ani da dan ya ce bai yarda da azabar kabari ba ko ba wata tambaya kabari ko kaza ko kaza wannan duk ba wani abban abu bane ba wani sabon abu bane wa hakkama al'aqal fi shar domin su suna hukunta hankali ne akan shari'a ba hankali ba ne zai zo ya rusuna wa shari'a a shari'a ce za ta zo ta rusuna wa hankali su a aqida su haka abin yake da haka duk abin da hankalin su bai karɓa ba kawai su mushe shi ko da ayat qur'ani ce in dai ta saba da hankalin su ba su karɓa ba wa arada al-wahy ar-rahmani bil hadath ash-shaytani wa qaddama al-ara' as-saqima sai ga suna gabatar da ra'ayoyinsu waɗanda suke ra'ayi ne masu cike da ainihin wato rashin lafiya ala sunan al-mustaqima sai su gabatar da ra'ayoyinsu akan sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu wa athara al-ahwa az-zalima su dinga fifita ra'ayoyinsu waɗanda suke ababen zargi ala al-mahijjat al-qawiyya akan hujja wanda suke mai ƙarfi sai su kawo wani ra'ayinsu kawai su gabatar da wannan ra'ayin akan nan wannan duk mu'tazilawa da masu aƙidu irin nasu duk sun shahara da haka sai ma ce jawabin da za a ba su game da waɗannan ayoyi guda biyu da su suka rike su suka zama suke jefa shubuha cikin mutane cewa ba za a azaba kabari ba shine wal jawabu an shubuhatil ula shubuha ta farko innal ayata la tadullu ala mudda'ahu biwajhihi fa innaha fi sifati ahli aljanna ita ayat ta farko la yazuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula tana magana ne fa akan sifar yan aljanna akan yan aljanna ayat take magana wa ma lahum fihi fiha min kamalin na'im da irin abin da yan aljanna suke cikin sa na cikan ni'ima wal khuldul mustaqim da kuma dawwama madimanciya wa annahum la yazuquna to cikin bayanin abin da yan aljanna za su ci gajiya sai Allah za su ci gajiyarsa sai Allah ta'ala ce la yazuquna fiha al mauta ba za su sake dandana wata mutuwa ba bal yan'amuna za su za su ta rayuwa cikin ni'ima wala yab'asuna ba za su sha wahala ba wa yakhluduna fala yamutuna kuma za su dawwama ba za su mutu ba to shine Allah ta'ala yake la yazuquna fiha al-mauta su yan aljanna da su ake magana har riga an shiga aljanna to ba za su sake dandanan wata mutuwa ba illa al-mautatu al-ula sai wata mutuwa da suka yi a duniya an fahimta shi kuma aya ta biyu wa ma an tabi musulmin man fil qubur aka ce za a iya ba su jawabi ta fuska guda biyu ma'ana wancan ta farko kaga tana magana game da yan aljanna da haka dan mutum ya mutu ya shiga kabari an tashe shi bayan kuma ya amsa tambayoyi imma cikin ni'ima imma a cikin azaba zai kuma sake mutuwa ko to sai suka ce a mutuwa ɗaya ce in dai aka sa shi a kabari ya riga ya mutuwa ta duniya ba zai ƙara mutuwa ba wannan shine ra'ayin su bishir al-murifi al-murifi ko muraisi ya ce wannan su ne ra'ayinsu hutar bilawa to shi ne sai ma yake cewa waccan ayar da suka yi hujja da ita gaba ɗaya ba magana duniya ake ba magana yan aljanna ne cikin abin da Allah ya yi musu na ni'ima ba za su ƙara fitowa tun daga mutuwar da suka ci duniya an gama aya ta biyu kuma wa ma an tafi musu min manfin umur akwai jawabi guda biyu da za a iya ba su jawabi na farko shine nafyu listida'atin rasul sallallahu alaihi wasallam an yusmi'a wato ayar tana kore cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da ikon ya jiyar da su wa ma anta bi muslimin man fil qubur kai ba za ka iya jiyar da waɗanda suke cikin kabari sun mutu kai musu jawabi su ji ba ba za ka iya amma kuma wa laysa zalika bi mahalin fi qudratillah ai kuma ba abu bane wanda korarre a cikin kudrar Allah shi Allah ya zai iya yin magana ya jiyar da su an fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka ce wa ma anta bi muslimin man fil qubur kai ba za ka iya jiyar da wanda ke cikin kabari ba to amma shi Allah madaukakin sarki zai iya jiyar da wanda suke cikin kabari ina ba ta gane kama asma ahlul qalib kamar yadda Allah ta'ala ya jiyar da waɗanda aka kashe su a badar aka zuba su a rijiya Allah bai jiyar da su ba har annabi ya leka yana kiran sunayensa aka ce ya rasulullahi sun mutu yake ba ku bi su ji ba ubangijin da ya kashe su yanzu shi kuma ya dawo musu da jin su suke ji na fatan gane qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan manzo Allah ya leka rije yana shin yanzu kun yadda abinda Allah ta'ala ya muku na alƙawari ya zama gaskiya ya tabbata wa hadha ilahu min ala naf ala nafi mutlaq as-sama'i bil kulliyya fuska ta biyu suka ce kuma annahu lam yanfi mutlaq as-sama' Allah ta'ala a wannan ayar bai kore jin gaba ɗaya ba kwata-kwata wa inna ma nafasa ma al-istijaba wato sauraro ko ji na bada amsa shi aka kore wa ma anta bi musmi'in man fil qubur kai ba za ka iya jiyar da na cikin kabari su ji ba kuma su baka ansa ansa ce aka kore amma jin za su ji kenan in yi musu magana za su ji amma su mai da amsa ne aka wannan ba ba su dama ba ba sa iya ba da jawabi da aka wa ma an tabi musu min manfil kubur suka ce duk da wannan tafsiran guda biyu zaka iya bada amsa game da wancan shigo da su mu'tazila da masu aqida irin ta suke kawowa wajen kore ainihin wato sunayen Allah da sufofinsa ina fatan gari amma ka koma cikin ayoyin alkur'ani suna nan da yawa daga cikin ayoyin da malamai suke kawo akwai walau tara ibn zalimuna bi gamarati mautu wal malaikatu basidu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal hud an fahimta ko da kuma sanu'adhibuhum marratayn Allah ta'ala ya ce sanu'adhibuhum marratayn wanda ibn mas'ud da abu malik da ibn jurayj da hasan al-basri da sa'id da qatada da ibn ishaq suka ce annal murada bi zalika azabad dunya wa azabil qabr abinda ake nufi da sanu'adhibuhum marratayn azabad dunya da kuma azabul qabr ثم يردون الى عذاب عظيم كذا ko ta azaba ta uku kenan sanu'adhibuhum marratayn thumma yuraduna ila azabin kaga cewa aka yi sanu azibuhum marratayn kaga za a yi musu azaba sau biyu wace sannan aka ce summa yuradduna sannan za a sake mayar da su kamar yadda Allah ta'ala ya ce adkhilu ala fir'auna ashad al'azab kaga ya nuna cewa banda wannan kuma akwai wajen wanda take mafi girma da kuma fadin Allah sanu azibu wa lan ziqannahum min al'azab al'adna duna al'azab al'akbar la'allahum yarji'un wace ce azab al'adna wacce ce azabul akbar kaga adina ba ita ce akbar ba akbar ba ita ce adina din ba to banda kuma nusus da suka zo a cikin hadisai masu tarin yawa ingantattu hadisan suna da yawa waɗanda suke magana game da ainihin wato tambayar kabari ko azaba a cikin kabari wanda ba sai mun kawo su ba wannan dama mu ba mu da ja ba mu da kuma kokonto game da ainihin cewa za a yi tambayar kabari kuma za a yi azabar kabari ga waɗanda suka cancanta sannan kuma za a yi ainihin wato wasu kuma za su samu ni'ima irin ta kabari idan ainihin wato aikin da suka yi ya cancanci a ni'imta su a cikin kabari wannan mu babu da wani abin nan na dan kawo wannan saboda har yanzu akwai wannan kura za ta dinga jin ana cewa wasu na cewa ba azabar kabari da sauransu ina fata an gane akwai dalilai da yawa da yake ba gurin faɗaɗawa bane amma dai a takaice dai a san cewa ko da wannan kaji wannan shubohin ba sabuwar shubuha ba ce ta dade mu'tazilawa tun su bishir ibn giyar al-muraisi ko murisi da sun sun sun tafi akan irin wannan shubha din tambayoyin kuma guda uku za ka littafin nan da ake karantawa idan matal abdu to wannan ka ka kyala wannan littafin wannan tambayoyin ba mu san inda malai ya samo sauran tambayoyin ba su ma hadda wa ma kibla tuka ko eh to kaga yawa da ba da jawabi ana yi da ana yi ana baka amsa ma'ana question and answer yawa an fahimta haka haka haka haka abu na irin irin wannan saboda aka kalakanci wannan idan ka je kabari ka ga za ka tuno da wai ina mata lafu da aka tambayoyi ne guda uku za a yi sauran wa'ancan abubuwan duk ba wani nasi da ya tabbatar da za a yi su za a tambayi mutum wane ne ubangijinsa wane ne manzansa menene addininsa su kenan tambayoyin to shi ne sai malai yake cewa Allah ta'ala yana tabbatar da masu imani bil qawli sabit ma'ana masu imani Allah ta'ala yana tabbatar da digadigansu wajen amsa wannan tambaya ba wani inda inda ba wani ainihin wato abin nan mai ake ce in ina babu ba wata in ina ana tambayar mutum man rabbuka zai ce rabbi Allah wa man nabiyuka nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma dinuka al-islam shikenan cikin kasa da sakan ɗaya ko sakan biyu mutum ya bada amsa an ce nam na matal arus an fahimta mutum shi kenan kawai sai a yalwata masa kabarinsa a haskaka masa a buɗa masa kabarinsa a nuna masa masaukansa guda biyu a nuna masa gidansa na aljanna ya zabu da zai ji ya ba wanda zai shiga ma naka a ce kuma kaga da baka yi abin da ya dace ba ka amsa wannan tambayar kaga gidanka a sake hasko masa gidansa na wuta zai fita da gudu a ce a ka riga ka bar nan gurin yanzu wani ne wanda kuma ya ba da jawabi daidai shi zai haɗa mata naka kamar yadda aka ce kowa yana da gidaje guda biyu yana da ainihin wato gida aljanna yana da shi a wuta idan mutum ya yi aikin kirki ya shiga aljanna to shi kenan gidansa na cikin wuta sai a haɗa wani cikin yan wuta allah ya kiyaye yake cewa sannan almurtab shi kuma wanda yake shakka yake kokwanto to a daidai lokacin da aka yi masa wannan tambaya ba zai iya ba da ansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba a hadisi yayi bayani cewa ba za su yi ha ha la adri za a ce man rabbuk yace ha ha la adri wa man nabiyyuk ha ha la adri wa ma dinuka ha ha la adri ce la daraita wala taraita sai duka ba an mu tambayoyi ya kasa amsa kowace a ciki da aka mala'iku za su za su jibge shi sosai yadda ya kamata a cikin kamarin Allah ya tsare sannan kuma daga cikin abin da dai yake cikin kunshin imani da ranar tashin alƙiyama akwai allika imani da haɗuwa da ubangiji kowa sai ya haɗu da Allah ina fatan gani sannan wal akwai imani da tashi bayan an mutu wani ya shekara ɗari wani ya shekara ɗari bakwai wani ya shekara dubu da mutuwa amma tun daga farkon halitta har ƙarshen halitta kowa sai ya tashi kowa sai ya tashi wannushur annashuru alba'ad tashi da kuma annushur kusan da abu ɗaya ne ko annushur tashi alba'ad shi ma tashi wa bi qiyamina min al-qabr da kuma tashi daga cikin kabari yawma yakhrujuna min al-ajdath sira'an ka'annahum ila nusbin yuqidun kowa za su ga ya tashi daga cikin kabarin sa kowa zai ceto kasa za ta fadi za ta bude shi ya bulluko da ya fito daga cikin kabarin sa da kowa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa kasa za ta iya cin cinye jikinsa amma banda kashin kwankwaso daga kashin kwankwaso kuma za a hawa da mutum za a yi wani ruwa kawai shi kenan wannan ruwan kawai sai jiki ya toho kawai shi kenan sai mutum ya toho a cikin kabarinsa kawai sai mutum ta haka sai kuma a nufi ainihin wato wato wajen taro gurlan kuma duk wanda ya fito daga cikin kabarinsa kar ka ɗauka za a gan shi da kayan sawarsa da kafaninsa a'a gurlan manzo Allah ce da loba zai tashi ma'ana za ka ga ba kaciyar kaciyar mutum mata bata yanda Allah ya halicci mutum haka zai sake dawowa kaciyar ita ma babu ita shine ma'ana gurlan da loba mutum zai tashi hufatin ba takalmi ba kaya kajaradin muntashir kuma saboda yawa tunda tun annabi adam ba sai da ai duniyar da yawa kuma ba mu kaɗai ba da aljanu duk gaba ɗaya an kawo haka kajaradin muntashir za ga mutane saboda yawa kamar fari kuma fari ma muntashir waɗanda kowace ta kama gabanta in ka tarwatsa su wani yayi nan wani yayi can wani kuma ba san da za a ba kawai an ba zama saboda masifa da tashin hankali irin na wannan rana tunda alamomin ta dama sun nuna babu su sama ta yi bindiga taurari sun faffaɗo tekuna sun kafe sun kama da wuta duwatsu duk girman dutse ya narke ya zama gari kamar sweet campo haka Allah ta halaye an san sweet campo ala wannan jihar haka duwatsu za su zama kal'ihnil manfush an fahimta to saboda haka waɗannan duk suna cikin alamomin da haka mutane jaradin muntashir ka annahum jaradin muntashir kamar fari farin ma wanda kowace ta an tarwatse wannan kayan wannan yayin ba ruwan kuma kowa da kowa kowa kawai matsera yake ba ruwan ɗa da uba ba ruwan uba da ɗa ba ruwan mata da miji ba ruwan ainihin wato aboki da aboki kowa ta kansa yake ne kullum ri'in minhum yawma idin sha'anun yughni zul kufran da aka a ranar kafirai za su ce ha za yau mun asu kai wannan ranar fa ba sauki ba rana ce mai tsanani dama Allah ta'ala ce alal kafiri na gairu yasir akan kafirai wannan ranar ba mai sauki ba ce to ko mai imanin kana jin irin ƙwarban da za a sha da irin tashin hankali to yana ga kafiri alkafiri da ghairu yasu wa yujma'u al-khalqu li yawm al-fasl kuma za a tara halitta gaba daya li yawm al-fasl saboda ranar al-fasl rarrabewa ne fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir rana ce da za a tantance screening shine yawm al-fasl a ranar screening ne za a tantance yan aljanna Allahumma ja'alna minhum za a tafi aljanna yan wata su ma za a tantance su wa mtazu yawma ayyuhal mujrimuna za a tantance su su ma a cikin tafi wuta Allah ya tsare jami'uhum kuma gaba ɗaya za a haɗu ulwiyuhum halittun Allah na sama mala'iku duk gaba ɗaya za a haɗa wannan wasu fili da halittun ƙasa duk za a haɗu dabbobi su su ne da sauran tsirrai da sauransu su ne ba hisabi a kansu haka dabbobi su kawai za a yi musu hisabin wannan ta soki wannan da kaho kamar yadda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam za a ce ita wadda ba ta da kahon Allah ta'ala zai sa ta tarama to in suka aka gama musu kisasi tunda dabbobi ma da ba a aiko musu manzo ba ba a sauka musu da littafi ba an yi kisasi kai ya zaka zalunci wasu ka dauka kasha ya zaka cuci dan uwanka ka dauka in an je shi kenan wuce ya zaka dabba ma wannan ta dan tunkuyi wannan saboda wancan tafi wancan karfi ko a ranar tashin alkiyama sai an sa ta rama to ya zaka danna haƙoƙin mutane ya zaka dinga saran mutane ko ka kashe wani ko ka cutar da wani ko ka cinye dukiyar wani ka dauka in an je ruwa tasha in har dabbobi ba a kyale su ba fi mawqifin yajillu fihi al-khatb a ina za a taru a wani gurin tsayuwa wanda al'amarin akwai wahala a cikin sa al'amarin babu sauki a gurin da za a haɗu in an tsaya din ma ba cas ba as Allah ta'ala zai kyala mutane ga zafin rana ga kishirwa manzo Allah ya ce wani guminsa ya zo daidai idan sawu wani guminsa ya zo gumi ba ya tsaya ya tsaya har ya zo masa ainihin wato gwiwa wani guminsa ya zo ainihin ƙugunsa wajen cibiya wani guminsa ya zo wuya wani guminsa ya shanye shi yana ta bundin-bundin a cikin gumin har fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam za mu karanta magana ceto duk annabawan nan za a dunguma kowa hankalinsa a tashe shi fala tasma'u illa hamsa ba za ka ji wata magana ba duk taron gurin nan ba za ka ji harguwa ba ka duba dai taron ɗaurin aure ko taron masallaci ko taron abin nan ka ji hayaniyar mutane amma duk taron nan na mawkin na gurin tsayuwa ba za ka ji magana kowa ba illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba wa ya'zumul hawl tsoro zai zai girmama wal karbu takaici da bakin ciki mutum ya bi Allah ma bakin takaici da bakin ciki to a lokacin za a yi ta neman a to ko alfarma za mu je mai kamun kafa da annabuwa ne ce ya neman mana alfarma a yi hisabun nan kowa ya san ina ne masa shi ma a je a yi maganar ba a nemi alfarma kowane annabi ya ce ina wannan ranar fa kai in shi kansa ya ce shi ma in yi tsallake shi ma alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa mana to zai baiti na gaba wa akhdiru lil ardi wal hisabi وانقطعت علائق الأنساب وارتكمت سحائب الأهوال
وارتكبت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال وانعجم البليغ في المقال وعنت الوجوه للقيوم وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم واقتص من ذي الظلم واقتص من ذي الظلم للمظلوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم har yanzu bai tuni ba wa'anat alwujuhu lilqayyum وعلت الوجوه للقيوم wa qatussa min dhulmi lilmazlumi واقتص من ذي الظلم للمظلوم وساوت الملوك للأجناد
وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وجيء والكتاب الكتاب والأشحاد وشهدت الأعضاء والجوارح
وشهدت الأعضاء والجوارح
وبدت السوءات والفضائح
وبدت السوءات والفضائل وابتليت هنالك السرائر وابتليت هنالك السرائر وابتليت هنالك السرائر وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر وانكشفت مخفي في الفضائل وانكشف المخفي في الضمائر وانكشف المخفي في الضمائر
yake cewa wa uhudira wa uhudiru an halarto da su kowa da kowa yana gurin ba wanda za a yi kiran kaji an ce absent babu ba wani mace ko namiji karami ko babba dan birni ko dan kauye da za a kira a ce ai absent wanda rijistar kowa yana shine wa uhudiru za a halarto da kowa lil ardi dan a bujuro da ayyukan da kowa ya aikata wal hisabi da kuma yin kowa hisabi kowa yana gurin za a halarto da kowa za kuma a bujirar da mutane domin a yi musu hisabi wan qata'at ala'iqul ansabi duk wata alaka ta dangantaka ta tsinci ba dan wani jikan wani babu babu ni babana kaza ne ko muna da nasaba da wani a ranar in kafa'a ala'iku in kafa'at ala'iqul ansab ma'ana ala'iqul ansab wasu alhaƙoƙi na dangantaka ai wana ne a ai dana ne ai jika na ne a ai kunne na ne a matata ce ai miji na ne a aboki duk wata dangantaka alaka ta dangantaka in kafa ta dafi alaƙar da za ta sake kulluwa 'yan aljanna kawai su ne za su sake kulla alaƙa ta amma duk wata alaƙa ta tsinci sai dai in aikin ku ya zama iri ɗaya ku sake haɗuwa inda kuka zama Allah madaukakin sarki ya sada mu a gidan rahama wartaka mat sahaibul ahwali yace sahaibul ahwali wato dandazo da taron firgita firgita da tsoro irtaka ya taru dukkan wani abu na tashin hankali duk wani abu na firgici da ban tsoro ya tattaru a wannan ranar babu wani abu na barazana wanda zai tsorata dan adam ko ya tsorata bil adam ko ya tsorata mutum face ya tattaru ba kuma guda ɗaya ba nau'o'i da dangogin abubuwan ban tsoro sun yi cincirun da sun haɗa a wannan ranar ka ɗauka abin tsoron guda ɗaya ne su kansu mala'ikun ka kalle su dama za ka ga halittun mala'ikun kai ka san ba ba gurin wasa bane yanayin gurin da zaka gan shi da yanayin abubuwa kai ka san ba gurin wasa bane wani ajamal baligu wai wanda yake da fasahar zance ya iya wato albaligu wanda ya iya magana in ajama fil maqali ya kasa magana shi ba ya bambauce wanda ake ganin anan shi ke hawa da roye wa mutane bayani yana da fasaha da balagar zance in yi magana ana ganewa shi ma a wannan ranar yayin kus ba wanda za ka ji ya nuna iyawa ko ya nuna kakale ko kuma ya nuna cewa karambani ya yi wobi ya ce zai magana wannan ajamal baligu mai balaga ma in ajama ai askata ya yi kuro ya yi shuru fil makali a cikin magana shi ma baya magana ballantana wani babbawa wanda dama shi bai iya magana mai iya magana ma ya kasa magana a wannan ranar wa anatil wujuhu fuskoki duk sun kaskanta ba wani honorable ba wani distinguish ba wani his excellence ba wani doctor ko wani professor prof ko wani sheikh ko ustaz babu anatul wujuh fuskoki ne gaba daya an kaskanta lil qayyum da tsayayyen sarki shine ubangiji wa qutussa min zulmi lil mazlumi duk wani ma'abocin zalunci a wannan ranar to za a yi ramuwar zaluncin da ya yi da mazlumi ga wanda ya zalunci inda Allah ya ce la zulmal yau ba zalunci a yau a nan duniya kan ka fi wani karfi ka fi shi ya manuba kai ne mai hanya kai ne a sama komai a karkashin ka yake taka wanda kaga dama kai mai takalmin karfe ne in ka taka ya taku a nan duniya ka tattake duk wanda za ka taka zalunci duk wanda za ka zalunta danne haƙƙin duk wanda za ka danne haƙƙinsa cuci talakawan da kake shugabanta su ka cuci iyalanka da suke karkashin ka cuci ɗaliban da suke karkashin duk abin da za ka iya na wata dama ka yi a nan amma ka sani sai an rama kisasin nan na duk wanda ya yi zalunci sai an rama wa wanda ya zalunta a ranar wanda aka zalunta kan gata a ranar duk wanda aka zalunce shi saboda yana da rauni saboda shi kaza ne saboda bai isa ba to a ranar shi ne isa shi duk wani wanda ake ganin babba ne ya kaskanta a natil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma duk wanda ya dafan zalunci ya tafi da shi wannan ranar ya tafi da shi can qad khaba Allah ya ce a gaya wasu sun ana tabbas ya tabka hasara ya tabi duk yanda za ka yi warware da mutane tun anan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san al-muflis kun san tantirin matsiyaci shi ne almuhuli sabai suka ce malla dirhama lahu wala mata ka ce shi ne wanda ba shi da ko tsisi ko washa bai ajiye ba bai ba wani ajiya wanda Allah ya ce a ai tantirin matsiyaci shi ne wanda ya zo ranar tashin alkiyama bi salatin wa zakatin wa siyani ya zo da sallah malam gashi ya iya sallah ya zo da azumi ya zo da umara shekara sai ya je umara sai ya je aikin hajji ya gina ma mutane masallatai ya gina masallatai ya taimaki kaza amma kash wa qad zalama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha Allah ce ya zalunci wani ya daki wani ya cinye dukiyar wani ya sa an zubar da jinin wani fa yau ba hadha min hasanati cancan sai a ɗauki sallah sai a biya wani Allah shiga mata malam sallau sarkin sallah ta yi sallah kuma ta yi kyau excellent amma akwai tabi'a akwai bashi aka dole a yi balancing din wannan a wato a koma a wannan bashin sai an sassa shi dauki sallah a ba wani dauki azumin a ba wani dauki wasu su ma sun zo da nasu a dauka a basu dauka banza Allah ya ce idan aikin kirkin mutum ya kare gaba daya kuma ga masu bin sa bashi sai a ɗebo tsiyarsu kuma sai a dinga lafta mata wancan ya aikata ka tobara wannan ya yi ba daidai ba sai a ɗauko sai a dinga lafta masa sun mafi zai haɗe na manzo Allah ce nauyi ya masa yawa ba zai iya tashi ba sai a jefa shi wuta Allah ya kiyashe mu da haka wannan ranar babu alfarma a cikin ta rana ce kawai duk wanda ka gani aiki kawai ranar aiki ce bincike kawai ake ba maganar kuɗi ba maganar mulki ba maganar ƴaƴa ba dangantaka wala an saba yau mai izin wala ya ta sa'alu duk babu wannan magana ce ta kawai aikin ka a ɗauke shi a jinjina shi a ɗora shi a sikeli sikeli divine scale wani irin sikelin awo ne aiki komai kankanta su ya nuna shi wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha waka fadina hasibi komai kankantar abin sai ya nuna wasawatil muluku masu mulki sun yi daidai lil ajinali da talakawansu ba a iya gane ba inda ka ka je yakin hajji za a ga makamancin irin duk wanda kake gani ya isa nan kasa in Allah ya sa kuka da aikin hajji za ka shi a delam arha sadaka fi sabilillah za ka yi ta ganin kila ba ku yi sauran sallah da shi za ku hada wajen jiba za ku hada masallaci za ku hada kai ta ganin sa a bai labar zakala ta wata shekara ko wani cikin gwamnoni ya shimfiɗa da duma su akan hanya askara nan kawai ya ɗauka daga duma ya ɗauke shi tura shi ta haji tare ana jiniya zai bari ya koma in ya ma san gwamna ne ce haji tare nan gurin karkashin fuda kan hanya ne to ranar tashin alkiyawa ma haka wa sawat almuluk sarakuna sun yi daidai da ajidan da talakawansu ba sarki Allah ma ya ce liman mulkul yau wa adda mulki yau an yi shiru liman mulkul yau Allah zai maimaita wannan kiran ina suke manin liman mulkul yau Allah da kansa ya bakan shi an zai sheka Allah ya ce lillahi alwahid alqahar اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وجيء بالكتاب لا أزود للتاج والأشهاد لا أزود الشهدو تعرف كان الشهدو إبئي سبيل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا musu irin na dan adam shi sa Allah ya kama mar shedu da yawa kaga kasar da kai tsiya a kanta ko kai arziki ita ma shedar mutum ya aikin kirki shaidar gurin daidai gurin da kai mutum ya aikata duk kowane irin aiki shi ma shaida hannayenka shaida gabobin jikinka su ma shaida taral a'aba atalfiqu bil ma'asi idza du'iya ibn adam lil hisabi kaga gabobin mutum suna ta aiki suna ta magana kai hannu yana ta maganar abin da ya yi kaza ya dauki kaza ya dauki kaza ya yi kaza ya yi kaza hannu yana ta tonon asiri kafa tana ta na je wuri kaza na taka kaza na yi kaza na yi kaza kafa tana ta magana al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaktubun tace hannayen da kafafun su mana bayani da kuma mala'iku wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin su ma suna nan fa da nasu record din mala'ikun duk inda ka shiga da su ka shiga duk inda kuka shiga kuka rufe kofa da su kuka ne ba wani guri da za ta iya shiga ba tare da shi ba a record kawai recording honorable recorders suna nan suna recording duk abin da kai kana motsi sun rubuta duk lafazin da kai kai ta surutu amma duk lafazin da kai sun rubuta ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid suna nan sun rubuta ba ruwan su da wasa take a daga da take sun kwafa suna nan sun rubuta abi da aka sune ashhad duk za su zo su bada shaida wa shahidatul a'da'u gabobi su ma za su bada shaida wal jawarihu su ma dai gabobin wa badatul sawatu abun kunya zai bayyana a wannan rana ana ganin wani shi a shi yayi ana ganin kamar ya hai to a ranar ranar da badatul sawat tsiraici ne zai bayyana fa badatul sawat tsiraici zai bayyana wal fada'ihu da abun kunya da anan duk mutum ba ya yi tayi ba sani ba ɓadda sawo ko ya ci inda ba san shi ba ya je yi to ranar ba da sawat wa butuliyat hunalika sara'iru kuma za a tone za a tona asiri hunalika a wannan ranar kana jin yawan tubular sara'ir ran da za a jarabci ainihin asiri ma'ana za a bayyanar da abin da ya buya وانكشف المخفي في الضمائر المخفي في الضمائر abin da aka ɓoye shi a cikin zuciya in kashafa shi ma zai tono zai bude zai yaye shi ma abin da duk mutum ya saka da a nan kuna kallon da shi kuke sallah kun ɗauka mai imani ne shi ya koyi kafirci a zuciyarsa to ranar za ta bayyana Allah madaukakin sarki ya tsare Allah madaukakin sarki ka sa wannan rana ta zo mana da sauki tunda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muke kotun cikin harshe Allah madaukakin sarki ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk